إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan farko dubu biyu da ashirin da shidda yau insha Allah za mu yi darasi na sittin da bakwai cikin littafin riyadu salihin insha Allah ina ga za mu tashi hadisin ina ga wa'anhu ne kala abubakar ko? kayan nan wanda suka lura a sati da ya gabata hadisin horko da muka karanta na na tambaye ku a naku yaya yasa ibn ko abu mas'ud ko ce kuma naku abu mas'ud ne ko to ba haka bane ba kuskure ne da na wanda naku duk kuskure ne ibn mas'ud ne ba abu mas'ud bane ba wanda yasa ya goge kurin ibn mas'ud ne yasa abu mas'ud asalin hadisin na ibn mas'ud abu ne shahararre abdullahi ibn mas'ud ne haka tauka na gare shi shi yasa na tsammanin ko ta hanya ce daban babu wata hanya kurin kuskuren masu rubutu littafi masu wallafawa ne kenan za mu tashi ya ce wa anhu mun kare ruwaya ta anas bin malik radiyallahu anhu inda yake ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubai bin ka'ab allah ya mun umarni in karanta maka lamikun da zina kafaru ya ce allah ya kama sunana annabi ce mace na'am ubai ya kuka kuka murna nan ne ƙarshen karatunmu kaina akwai tambaya mai maganar wa akwai maganar cewa in an fara addu'a amma annabi salati sallallahu alaihi wasallam mun karanta ruwaya ajiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya fara addu'a bai yi ba salati manzo Allah ce ajjala haza wannan ya gaugawa mana gaugawar yin addu'a kayan mai salati haka akwai ruwaya ta cewa ana sa hijabi tsakanin addu'ar bawa da Allah har sai ya ma annabi salati to nan abin da yake tambaya hal bayan ma an kare sai an wa annabi salati shi abin da aka ce kahin ba magana da baya nassin kahin ne zo kamar shinhuda ce ta yin addu'a kamar da yake shinwuda ce ka hayin awa a matsala a gabatar da su sunaye na Allah ko a yi wani kirari ga Allah duk kahin addu'a kin su ba bayan addu'a ba ba ce ba ce an hana bazan kaya amma dai abin da yazo kayan addu'a ne wallahi alam sai maganar wa annabi salati a cikin sujada an kai addu'a to shi ganin sallah ko ta farilla ko ta nafila an waɗi wurin da ake yin salati salatin ka na tahiya ya kumshi duk abin da kai na doyi duk ibada kai ma da gaba daya kumsa gaba daya kenan ba ya ce ba ya dan kai addu'a ya kai ya kai annabi salati a sujada ko sauran wurare a salatin ka da kake a tayya shine cikon sallah ai ma'ana wannan da kai ya gama komai gaba daya na baya ya gama duka ibada ka gaba daya sai kenan yace wa anhu iyani daga Anas bin Malik qal qala Abu Bakar li Umar radiyallahu anhuma بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم abinda yake ruwayar Anas bin Malik ke bada labari yace Abubakar yace mu Umar wani abin da aka yi yawo kana bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu wannan um abubakar ce umar in talqa bina ila ummu ayman radiyallahu anha tashi mu tayi wajen ummu ayman Allah ya rada ita ta je mu kai mata ziyara kamar yanda manzo Allah ke kai mata ziyara asalin ummu ayman ita ce uwa zamu ce kai uwa usama asali wannan bayu annabi ya gade ta daga baban shi gadan ta yi bayan ya girma ya yantar da ita ta zamanto dai a takaice ya armama zaid ita bayan ya yantar da ita kina ta kamar an ce ta bashi ta tare ne shi iya ruwa nabi tare ne shi kamar zama uwa ce gidan gare shi abubakar ya ce ma umar mu je mu kai ma ummu aimun ziyara kamar ya ce mu je mu kai na zuruwa kama kana rasulullah sallallahu alaihi zuruwa kamar yadda manzo yake kamar ziyara mu kai mata ziyara falamma tahaina ilaiha bakat lokacin da muka kai wajenta sai ta hushe da kuka wannan wani abu ne wa kana abubakar ya gaya ma umar su ta yi wayewar labarin anas bin malik iya yaro ne shi aka ce kenan amma shi biyu ne ke ne ɗan rakiya ne shi ke ba labar abin da ya kada ya ce falamman ta haina ilaha ce falamman ta haya ba falamman ta haina mu ke ke shi mai kai labarin da shi aka abin da muka yi gare ta baka ke tana ganin su ya ta wuce da kuka faƙala laha sai abubakar da umar suka ce mata ma yi biki me ki sa ki kuka أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول صلى الله عليه وسلم بكسان با abin da yake wajen Allah ga manzon Allah shine mahi alkhairi abin da iske biya bukuka ke wanda tana mutum annabi manzon manzon Allah manzon abin da yake wajen Allah ya bi duniya bikasan ba da haka qalat sai ta ce kuna kuna kuma ya rubuta ma abki ne ko la abki ta duka goge kuskure ne karmar la'abiki haka ya zo kamar da albani rahimahullah ya ce abin mamaki wannan kuskuren asali ya hoto daga shi imamun nawawi ce dukkan kaɗa kai hatta can mataba aikin da wanda yake a rubutu ba ɗaba ba duka haka ne amma kuskure ne ai ruwa wata ruwa musulmi ce ko duka koma gaba ɗaya hanyar musulun babu inda aka la'abiki kuma ce kuskure ne na ma'ana bai ba da ma'ana da ake nema ma amma ce haka kuskuren ya zo shi daga dan daga malamin yake sadin zaga littafin rajin salihina haka zaga wannan kuskuren kamar da kai bayani akan cewa na magana ta na na magana magana da'a wani abdan hamshi ne kin da yake cewa nan haka yazo amma kuskure ne asali gashi amma a can littafin da yazo can ya kashi yin asawa abu da sauransa ko dan gani ba can tushe abin haka bane ba kuskuren daga malamin yake imamu nawawi rahimahullah kenan nan la'a ma abiki ne ba la'abiki la'abiki bai ba da ma'ana a takaice dai ga abin da ke rubuce ke tabbataccen abin a can cikin sai musulun don ruwa ce ta musulun shi ma ce ko shi ma ita ruwa musulun kina abin shi ma ba na shi ba imamu da imamu nauyi ai daukowa ce shi ma ke ya ce abu dawud ya ce ko da sai ya ce ko kaza ce to inda ya dauko magana ba haka bace kuskuren daga wurin shi ke Allah gafarta mishi kenan masu abin su gyara to sai da suka ce mata ama ta'alamin annama inda Allah ta'ala khairun da rasulun sallallahu alaihi wasallam da ke san ba abin da yake wajen Allah ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi mai alkhairi abin da yake a wajen Allah tace ma abki Allah akun a'lam ba ina kuka bane akan bin san ba annama inda Allah khairun da rasulun sallallahu alaihi wasallam ba ina kukan bin san ba abin da yake na manzon abin da yake a wajen Allah yayi abin da ya bari ba ina kuka ba ina kuka kan gani ba banna kuka akan rashin sanin abin da annabi iske wajen Allah yayi a walakin ni amma abiki kenan amma abin da ke sa ni kuka gashi anna lawhaya adin qata min sama kaji kuka umma yaman ko yanzu kenan Allah ya yanke alaka da mu ta magana ce kaza ku yi kuka ku yi an kare matsala ce babba ga duniya da za a yi wani abu ya faru a ce ga mota ga gyara ga kaza ga kaza to yanzu an rihi ba wani abu da za a ce Allah ya ce kaza ya gaya mun kaza Allah ya magana da kuce mun kaza an kare kun wanda ya nabi bai shi ta abinda manzo Allah ya kawo ya kare sako ya kare ga Allah subhanahu ta'ala wannan shi ne ka tabbatar da cewa duk wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi kaza ya zo wuri kasan game da shi kaza kun kariya ce karara ba magana wahayi ya yanki da maganar masu ƙaryar cewa an gani ba asali ɗan wasu na kawo maganar duwanda mutum zai yanki riki ya kai shin kuma ya ce ka zama haka bane ba a shi maganar ɗariƙa ko ce kai ma an waye a yanzu shigar ta kai ba kai ba babanka gata ba kai gata ba babanka ma shiga yi in waye yake ta kawo dariƙa ko ta dariƙa yanzu ko waye shiga uban shi ma shiga ba shi ba shi abu ba kina mutai ta waye a abu ba kamar kaza to kai ba ka bada dariƙa kata to a je tushen dariƙa dan waye idan dauka duka lutau na dariƙa misali babba da jawar mani ko an mamaki har yanzu jawar mani ba malami daya na dariƙa da ce ba namu bane ko akwai kowa imani dari sun da nasi ne sun maganin a cikin suke a rubuta har yau to a can tushenta shi wanda ya kawo ta shi ma a mata ya ko ta bakari shi ma akwai ta Muhammad al-Bakari ne Muhammad al-Bakari shi ne yace duk salatin da ya kawo shi bai mace na shi ke nema a yanzu zo ruwayar yace ya je Ka'aba ya shiga Ka'aba iya bautar Allah a cikin ɗakin Ka'aba bai hutu ba da ya kwana arba'in shi wani malami ya ce ta ko ana yi kashi da wutsari ko ana aka yi haka ruwa take kasan kuma matsalai an karantar da su ka zamanto a gaban shehu kaman gawa hayin da aka yi daga baka da hankali hankalin ka aji a gini haka ne ka'ida haka ne shukunta ai yanzu shi ta abu da yawa kuce ga ana ta ana ta matsala ana ta mamaki misali a cikin azan a an musu shinguda ne duk wanda ke dariƙa kurin ka zamanto gaban shehu kaman gawa ne kenan kai baka da hankali ya abin da yake komai na yiwa saboda abu da yawa iya kana mummuna abu abinda hankali bai yarda shara ba ta yarda amma ya yarda dan wani hudi dan shi hudi ko dan hudi ko a kare ina ta nan wata shekara likitoci sun kiraye malamai lokacin abin sida a ba malamai farmasun a gaya musu hakikan sida ya zai a kace musamman al'umma bayani kan sida nan da ya rufe gidan babban na cibiyar likita mun tayi mun kwanaki mun kare farmasun an kare sai ta ce to malamai kuma kwa gudunmu ku ta malamai nan cikin malamai wani cikin manyan ɗarika sai ya ce zai ba su gutu gudunmuwa wadda malamin shi masanan ne a nijar shi ya ba su wannan fa'ida kuna wahala a likita in aka zo wajen wutsari in yi toshe kuna an wanka mutum an mai mutum aiki akwai abin da aka gama da kaza da kaza da to a cikin abin ya gama da wutsarin jaki yace daga an yi firt zai bude kurin ba magana ayi operation ta abin wutsari da ya kare sai nace ina da magana nace ga ta malam a shari'a me hukuncin magani da najasa dan kowa da tsarin jaki najasa ne shigun zai kawo magani ya ba su magani da najasa na ce me ya hukumcin magani a musulunci da najasa kar bai gano ita so ku ce don shi kuce shehu ya lahi ko so ku ce kun hada shehu kurin kenan na suke shehu wa kurin me yasa zan ce kaza ne sai shehu ya ce kurin mun kurin mun kurin shehu ne yake faɗa kurin shehu ne ku ne yaran kaza kaza kaza buku da kaza kaza anan wani ina ta Allah shi kanshi wani ma- wani limami ne na murya Allah shi kanshi sai ce yi ku tsaya ku tsaya ba kullum ku mutan da magana da aka wuce kamu rikici to haka ce ta yaro ga mai hujja tambaye ka ga mai hujja kuna ka ce me ya magana yaro ce dana ya tambaye ce dana ya ce kun ga tambaye ka ga mushi akwai hujja a musulunci kan ka ta ka ta da hayaniya wani tije ne malam malam wani Allah shi kanshi malam na murya ne kwal kalmar ne alama a sakace yan waka suke aka ce Qur'an kare ba to hikimar Allah wannan malami shi ne wani magana a wannan wurin da shehun nashi da ya ce an aka yi furit wallahi shi aka kama shi a gidan wutsari ya tsaya an je aka taba bala'i dole sai da aka tura sai da aka abu wallahi wallahi shi kuma shehun hikimar Allah daga can inda yake wutsari ya toshe daga dogon tahiya ce aka zo nan likita da gaugawa ana so a- a a yi dubusha a tura iya kallo na iya nan likitan daya iya nan da rai iya masa'udu a likita shehu ya zo da- da gari da mai lahiya ga abin da ya kawo su shehu za ka zai ya ce wannan amma da mai ya sun ce a zo ma mai zaɓi ba ba mun zo nan ba wani yara sun ce aka je aka ture aka mishi kuma ƙarshe wani cutar da ya sai mutu dai ta mutu wala hikima Allah kuma duka suna nan na san su kai sun mutu sun mutu har shi wancan sun mutu gaba daya da haka kenan to su aka ce kurin an ce kaza Allah an hana su aiki da hankalin su shine matsala ko a hankalinka ko a shari'a in dai shehu yace to shi da abu da yawa yawa cikin cikin wannan dariƙa abu da yawa yawa abu da bai yawa to wannan shine an ma shi huda in shehu ce kurin an kare to zaka yan uwa wannan mas'ala ta maganar salatul fati ga yanda ta zo shi muhammad al-bakari ɗakin ka'aba ya ce ya shiga ya yi kwana arba'in bayan kwana arba'in aka ce waje al-malak al-malak ce ce fi saifatin min nuwa duk abin ya kai zuwa abin yana rubuce ga kadi ba ya ce aka zo da mala'ika ya zo mai ita a cikin takarda ta haske ka ƙur'ani ma a- a hata a dutse a takarda aka mutu ƙur'ani ko shi a takardar haske aka zo da ita ka ji wa manya haka suke yi haka abin yanzu to yan wa'annan matsala da aka zo da salatin kenan kaga asalin samun salatul fati shi wanda aka ba ita wahayi yace an mushi kagar shi ne nan matsalar horko abin da ahalus sunna mai ƙida ahalus sunna wal jama'a bai wa yarda da wani aiki da za a kawo daga Allah ba ni da koma ga Allah a ce Allah ya ba wani wahayi babu shi na abu ka gwada cikin abu gumi gumar yamma wanda yake cewa ba magana ta fati ba ka kawo fatiha ka ce ga ta kama kawai in ta ƙarya kake fatiha ka ce ga ta aka balle wani salati sai mace ƙarya ce an yanke Allah ya rike komi to wannan shine kenan kaga to shi anan to wannan yawa kana a karni na bakwai zuwa takwas aka yi Muhammadu Bakari shi kuma Ahmad Tijani bayan karni na goma sha biyu dubu ɗari da hamsin na abu shi kuma ya bayyana a nan tsakanin Morocco da Algeria ainihin Maje ko shi kuma ya ce annabi ya zo ya isko shi ba shi je Madina ba a annabi ya taso kuma ƙiri-ƙiri ba wai ba wai a mulki ba da mulki ne ma ni ma ba yi mulki ba ko ya mulki mulki ko ya mulki a mu makin tai annabi tashi daga cikin mai ziyara annan ne suka shi iya kaza yace to kabar wannan ka koma sadfati annan ya bashi fadalarta ta yin qur'ani daga dubu shida aka yi dubu ɗari shida duk daga nan aka taso ko ba iya nan zaka rubuce ko ta bani wata fama wai wai dubu shida a goma sha biyu dubu ɗari shida haka ke rubuta yanzu a jirama ne ta ta ta qur'ani su dubu ɗari shida ba dubu shida kana magana dubu shida dubu ɗari shida da cikin ta yana kuma yanzu ta iya nan zama nasi ne to duk da wannan wai shine aka yi magana ko na malamin sunna karanta sai a mai ce a ce bi bi baladabi to me abin goyewa gaskiya ne to wannan shine kenan wannan shine hujjoji cewa wahayi ya yanki kuma Allah subhanahu wataala ya hudi annasu cikin bai dinsa Qur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina inda addini ne Allah ya kare to amma shi ba shi ka 700 yaje ka ba aka bashi nashi kashi da kashi da matsalata matsalata ta fati ka yarda an yi wayi daga Allah ba an koma ga Allah matsala ka ta farko imanin ka ya shiga ya shiga ya shiga ya shiga ruwa ya shiga rudu na biyu ka yarda ga wani abu da ya ƙur'ani wannan shi ne shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ba mu yarda ba ba mu wata hal abada mu yarda an yi wahayin wani abu na addini bayan wasu sallallahu alaihi kuma ga Allah kuma ba za mu yarda ba ga wani abu da kai ba ma a ce ya kai ma Qur'ani balle ya kai Qur'ani wannan shine aqidan haka za ta yi Allah ya sa mutukan haka nan amin wannan shi ne kenan ta ce ba ina kuka ba akan bin san ba abin da ke jala na wajen annabi suke wajen Allah ya yi abin da bai a duniya ba shi ne kuka na kuka na wallahi ni abiki amma ni ina kuka anna la wahyi qad qata da sama ina kukan wahayi ya yanke daga sama fa yajtuhuma ala albuka ita ma ita sasu kuma su matsa suna kuka suna kuka su matsa kuka ba da ke su ma sai kenan aka da ita su gaba da sai kowa ki kuka faja'ala yabkiyani ke suka ta sa su kuka su ma suka fashe da kuka sai suke kuka tare da ita wannan shine abin da ya kasance a wannan ruwa ta muslim kamar da ya wakana da Anas bin Malik sai ka kuma muna cikin babun fadara kuka kuka tsoron Allah sai wa Ali bin Umar radiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu fi salat فقال مروا أبا بكر فليسلم الناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليسلم وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه abdullahi bin umar ke ba labarin cewa lokacin da rashin lafiya ta yi tsanani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cuta ta yi tsanani ta barin duniya to aka ce sallah kamar na jin lokacin sallah yayi inda sai hutu wai hutu abai wa bai hutu tunda bai wata hice musu muru ababakar falusalli bin nas ko sa abubakar ya sallah abubakar ya sallah aisha tana nan radiyallahu anha baban ta ne aka ce shi ke sallah amma sai ta kawo wata togaciya cewa inna ababakar rajulun raqiq abubakar mutum mai saukin zuciya mai raunin mai sanyin zuciya wanda mana nan da nan idza qara alquran galabu idza kanta qur'ani kuka yake kenan balle wannan halin ka kasa hutawa kenan kuka zai rinjaya a kasa jin karatun shi annabi ce muru ababakar fasirin ya annabi sake wani ku ci abu kai sallah ta sake kawo magana yace inna kuna sahabi yusuf yace inna kuna sahabi yusuf ko dai ɗan wani yusuf ne me ya annabi kace ɗan wani yusuf ne annabi ce ma aisha ku dai ɗan wani yusuf ne manake nan ma'ana yusuf iyayen ne mata lokacin da yusuf alaihissalam ya samu matsala ta gidan sarki ai matar sarki ta tura gayyata ta liyafa ta dina a more a gidanta ko kaga a zahiri tura ta yi da a more a yi dina a more amma me a ɓoye ta yi ne don zargi da suke mata tana son ɗan gidanta su ga waye take son ta kawo an buga dina kowa ana cikin shagali ta ce ɗakurce da hin wuta ka wata kakon ka wuce kon ka wuce ai shi ne kurin iya kucewa falamma ra'ainahu akbar nahu wa qad ana idir fa qulna hasha lillah ma hadha illa bashar ma hadha bashar in hadha illa basharun karim suka ce la mulku gabi wannan mata ba shirin ba malakun ne kuma ne malakun ba mai girma suka ce kai kai kai kai yau suna kallon shi haka kwatsa suke yanke hannun su wajen yankan abun sha suke yanke hannun saboda ɗaukar hankalin su suke yanke hannun su sani ba kwatsa na dihun alaci haka alaci saboda ɗaukar hankali da musu hannun suke yanke ba san sun yanke ba suka ce ma za ba shi wani ba mutum bane ba lakon malakun shi malakun karim wani kuma mala'ika ne mala'ika ma karim wani babban mala'ika ne karimci ai kaga anan tayi ne dan dina a zahiri amma dan ta wanke kanta daga zargi da suke mata to ita tare take suke ke rayuwa da shi ku su gani guda ne ga abin da kuka yi to annabi ya ce ma Aisha in wani kenan Aisha ba tana nihin abubakar kuka bane ba a'a ba ta so ne a sa babanta a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana shi na da ba ne kuma haka ne haka ne kuma bata so me take tsaro a ce kamar ta ga shu'umcin annabi bayanin a ce babanta ne kamar ta annabi za- wanda kamar ta ga wani shu'umci wani abun shine bata so tana kare akan babanta a wajen wani shine gurin shine ne ta kai kakalita ku da yan wani su ne ana ku je ku mutu Abu Bakar sallah kwar haka asala annabi ke sa Abu Bakar tun ya dare Abu Bakar ya zama to shine limami kuma daga baya Allah sa kuma khalifanci ya zama to shine annabi yana dare kuma da ƙaryan shi ya suke ce an wa an wa Abu Bakar an wa alzalimci matsalar yan shi kenan Allah ya shirye da mu kenan a takaice dai a nan abubakar rajal anu an kama halin shi mutum ne mai sayin zuciya ina karatu nan da nake yake kuka iya da sayin zuciya kuma ka san kira da tsoron Allah ta kuma tana ƙara jin hankalin mutane kware mun karanta labarin lokacin da yau ta zai hijira ko in mun da ginna ne ce mishi daga abuka kama hanya zai hijira ta abuka na zuwa ce zan je kurin zan wata duniya kurin samu dama wurin bauta Allah kurin abin ya kai gaya a Makka yace zai huta ne ya tahi wata duniya kurin samu samu bautar Allah kurin ya ce haba kaman kai abubakar kaman kai ya ce mu koma babban mutum ne littashi a garin ya zo majalisun ƙwarishawa na kaba ya zo ce daga yau abubakar iya ƙarƙashin kulata mana na ba shi kariya ka je ka yi abin da ka so kurin kuma an san yana iya don babban mutum ne kuma iya da iyalai shi kenan abubakar ya tafi gida fanci abubakar iya kira ira tana ji hankalin mutane sai to amma aka sharaɗi ya rika ibada a gidan shi kai ka zuwa cin zane ya fita ya yi kayan shi a gida to a gidan yake yin sallah cikin dare yana sallah cikin dare sai mata da yara sai su je su zagaye gidan shi suna shurare yana sallah cikin dare suna shuraren kira a kuran kira a kuran suke shurare har qur'ani ne qur'ani qur'ani ne qur'ani dadi dadi qur'ani suna shurare to wannan abin suka ce kaga mutumin kai ya fitini iyalanmu kuma suna zuwa sun kasa hana iyalan kenan sun kasa hana iyalan da matan sun kasa hana su suna zuwa ka hana shi a gidan ma da fasa wani sallah cikin dare da kenan abokan kan da abokan iya da karatu mai kyau mai daɗi shine ya zuka abokan abokan ya ce bin da gina na gode kariya da ka bani ma daga yau ya je gaya musu ba na bukatar kariya kowa da abin za ku kuma almuhimmi dai wannan abu shi isa ta kana kina abubakar dai yana da kira yana da sanyin zuciya wajen kira in ya kira tana jin hankalin mutane kuma shi ma iya kuka in ya kira wannan shi ne abin da ke cikin abu sai nan da ya ce cikin wata ruwaya aisha take cewa ta ce ulu ta ce annabi in ababakar idza qama maqamaka abubakar in ya tsaya a wajenka lam yusmi inna tabi ije da mutane karatun saboda kuka da yake ba a jin abin da yake faɗi muttafaqun alayhi wannan sauran kisa can kuma za ka kisa asalin hadisin gaba ɗaya nan a ɗan guntu ne kawo wa an ibrahim bin abdurrahman bin auf anna abdurrahman bin auf radiyallahu anhu utiya bi ta'am wa kana sa'iman fa qala قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن قتي بها رأسه بدت رجلاه وإن قطع بها رجلاه بدا رأسه ثم بوسط لنا من الدنيا ما بوسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري abin da Ibrahim na Abdurrahman bin Auf ke ba labari baban shi kenan Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wata bi ta'am wa kan sa'iman abdullah bin auf an zo mai da abinci na buɗe baki iya azumi ne sai ka hanyar buɗe baki sai ce ya tuno wani abu ya ce ƙutula musu abin umar radiyallahu anhu wa khairu minni an kashe musu abin umar alhali musa'ab ya hini ya hini matsayi musa'ab ya rasu falam yujad lahu ma yukaffan fihi illa buddatun ba a samu abin zami da bai ma abin da kawai ba samu da kawai zami ba sai wani gwado wani yajin shi zanan shi bai wadatar shi ga dan guntu ne in kuɗe ya biya rasu badat rijalahu an aka riye kanshi ƙwahuwarsa bayana bai riye shi kashi gaba ɗaya an akari wani kuɗe biya da lahu bada a sau akari akari kuma kan akari ma'ana kan shi kawo sa bayana akari kawo wa sai kai bi udi ke ne zana mu shi ma bai rishi gaba daya da rishi da rishi karancin karancin wanda karancin sutura bai masalat lishi me yan uwa musa bin umar nan shi waye mai magana abdullahi bin afi ya cikin mu duniya wa min radad an can zamani ma na musulmi na muhajirai wanda shine lokacin da ya zo madina bai zo da komai ba dan masu jira mai haka ne annabi yana raba sahabbai tsakanin ansar dan muhajire zo ya dibo dan gari a gama su mahiya masu garake za su je ayi aiki a raba annabi sun bar da farko masu ba su kyauta suka ce a wannan mai aiki maraba ba su samu in aka ci ma zamani sahabbai sun guje mace ma zamani ko a ba muna zamani suka ce a ayi aiki haka aiki mu dauki ladan aikin mu haka aka zamana to shi lokacin da ya zo Abdurrahman bin Auf ina ga Sa'id bin Asim Sa'id cikin cikin muhajirai masu kudin madina shi wani kudi ne sai shi ɗauki abdurrahman auf a kan gona araba mata ma jeji ba ta mishi ya ce allah ya albarka cikin dukiyarka sai na gode da luni ala su wai da su abu da mun kasuwa kun kasuwa abu da mun kasuwa ya je wara dallalanci da ko aiki dai nan da nan kwana biyu annabi sai ga abdurrahman da ɗan abin amarya na ake ta to shi kai armi ta wata na armi yayi kaza kaza kaza annan bai bai labari ba ran ma eh a taka ce ne nan da ne gashi ya zama duniya annabi ya bar duniya abin bin auf dukiya sai zo ci Aisha an ya kuwa Allah bai ga wani ma dukiya ta mushewa an ya kuwa Allah bai da kai gama da ni ba tace kada an fik kun ka bada ka ta kacewa zai bada ibada bada za a zo da fatake raƙumma masewa da karga sham ci gaba da sarka cikin sabilillah abu dai kai kai zai tare duka a tare duka ansar gaba daya ce a ba mu hajire kaza dubu kaza dubu kaza mata annabi shi da ke wani rayuwar su duk kuma mun suke masa mata annabi sallama amma dukiya haka ya barta ba Allah bashi dukiya a takaice dai annabi na to shine yanzu ya tuna suna cikin wannan jin daɗi da dukiya da Allah ba su sai zana wani sahabi Musa ibn Umar Musa ibn Umar shine wani kuma ambassador a musulunci farkon ambassador a madina musa abin umar iya cikin yan gata ka san da mace mai kudi ya da namiji mai kudi uwa da ɗa ɗan gata ne a garin makka uwar shi ta yi ta yi ya bar wani addini ya ce la ta kama ta sa a ɗarme shi a ɗaki don kai wuta ranar abin ya ishe shi ce mama niwa ba magana koma baya wannan addinin kurin ba ne ba barin shi kurin mace duk gabanin duk wanda ya kara taba shi a cikin gidan mace shi ba zan iyalai ba yi masa barazana shi ma da haka ta ce toni ba ne ba kai su shi kenan ya bar ta kurin ya bar shi mata lahiya da dukiyarta ya mutu da dukiyarta ya koma ƙarshe ta da wata lokacin da wani suka zo wannan ansar suka zo yan farko mu a baya sun nemi an je madina wa zai karantar da su sai annabi ya bada Musa ibn Umair ya tahi ya karantar da mutanen Madina asalin shi har zuwa Madina har wazi ya ya da'awa cikin Madina Allah ba shi karbuwa shiga ta biyu ana zawa ya zo da mutum da mutum sha biyu suka zo da mutum saba'in karshe da alhamdulillah kai annabi hijira shi shi mu da addini a Madina amma yanzu an zo yaƙi Uhud yaƙi na biyu bayan bayan bada shi akwai a Uhud a Uhud Allah sa ya shahada an ce yana rike da tuta na majare aka cire hannun shi na dama ya ɓaje kama ta da hannun hagu aka cire ta ya kawo da gundu-gundu bai zuba da gudu ba ƙarshe da yadda aka raba shi biyu aka yi shahada to shi ne nake ban labari an kashe musu abin umar alhali shi abdan ya tana irin wadanda suke ciki a yanzu ya ka tana yan baya yan kwalkwalkwan abin wanda kuma mutum koyi ba ana cikin matsala ba abin bai warware ba allah mai cikawa shi ne ka tana shi da ta aka kashe musu abin umar alhali ya yi ne ya ce an zo binne shi likawuni ma bai ishe shi ba shi na abdullahi abdullahi ke tunawa ya ce sun ba busi talana mina duniya ma busi kuma ya gashi yanzu an zo an shimfiɗa mana duniya ga ta da irin da aka shimfiɗa duniya ga duniya da bata gasa cikin wadata da abincin mai kayan baka basu ya ce gashi yanzu an zo an shimfiɗa mana duniya irin da kuyi ga an shimfiɗa mana duniya ko ko ta yi otina an ba mu duniya mana duniya ma tsina din daga shi abin da aka ba mu koya gani yace kal khashina an takuna hasanatuna ujilat lana abdan bin abace ina tsoron ka ajewa an ba mu ne duniya an gaggauta man sakamako tun daga duniya da muke tsoro iya tsoron haka shi ne kan haka ne sun maji ala ya biki sai shiga kuka iya tsoron ka a ci Allah ba mani gaba daya wannan abin ya hoshi da kuka hatta taraka ta'am abincin da kan bici shi ba wannan halin sahabbai kenan rawal bukhari sai wa ana abi umamata sudai bin ajlan albahili radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa shay'un ahabba ila allah ta'ala min qataratayn wa atharayn qatarat dumu'in min khashyati allah wa qatarat damin turaq fi sabilillah wa amma atharan fa atharun fi sabilillah ta'ala wa atharun fi faridatin min fara'idillah ta'ala abin da ke ruwayan abin mama ke cewa bahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shay'un ahabba ila Allah ta'ala babu wani abu da Allah yayi so min qataratayn wa atharayn wasu abu wasu dugu wani abu da yake daga guda biyu dugu biyu da gurbi biyu ko da sawu biyu dugu biyu da sau bi babu abin da Allah suka musu qataratu dumu'in fi min khashyatillah dugon hawaye hawaye ya zubo saboda jin tsoron Allah wannan dugon hawaye ba abin da Allah suka mishi hawayen ka ya zubo ya dugo saboda kukan tsoron Allah dugo na biyu wa qataratu damin tuhraq fi sabilillah da dugon jini da zai zai zubo akan ɗaukaka addinin Allah a kan shiga kwamin karwani jinin wanda ke zubawa daga jikinka babu ɗigon da Allah ke soka musu wanda mai zubawa mai ɗigowa shi ne kataratai wa amman asaran amma gurbi ko saubi da Allah yake so fa asarun fi sabi a sabonin gurbi ko sau a cikin hanyar ɗauka addinin Allah zuwa jihadi fi sabilillah wa asarun fi farata min farata ko ko a samu sau da taki da za ka yi zuwa tsaye da farilla da cikin farallu da Allah dora maka misali zuwa sallah misali zuwa juma'a na bude na farilla takin da zaka yi Allah ya sa wannan takin takon wannan wannan shine karshen sai yayi kawo Ibad ibn Sariya radiyallahu anhu hadisin da na baya ya gabata hadisin Ibad ibn Sariya da ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baligatan minha minha qulub wa zarbat minha uyun da kasha hadisin da ya gabata na Ibad ibn Sariya annabi ya mana wa'azi wa'azi mai zirhi wanda idadu zukata san kalkada an saboda hawaye dai wancan dai na ina muku umarni da rike sunna talifofi na go zuwa kuma da'a ga wani umar alaikum wannan amar alaikum abdan habshin nan da makaranta baya dan cewa lafazin wani umar alaikum abdan habshin ko amar alaikum wani abdun habshin shine kada wannan magana cewa wani abdun ne cewa wani umar alaikum abdan habshin cewa lafazin bai da tabbaci bai tabbata ba kuma kuskuren asali shi imam an-nawawi rahimahullahu a can asalin ruwaya da ta zo babu magana wani amar alaikum abdan habshin wannan ya shahara amma babu shi a talauta babu shi kuma kamar malaman aqida suna ta ya saba ma da kaida aqida ma musulunci bai yarda da bawa bashi amiri takacce dai ruwaya bata wata lafazin bai da inganci to wanda dai ne ya kawo ruwayar annabi yayi wa'azi mu'izzatan wazat min halqulub wa tarfat min haluyun kun shi ne kawo annabi yayi wa'azi wanda suka ta san kalkada hawaye ya zubo na ga nariye baba sai باب باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر كاجي annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin da zai babu ne na fadala ta gudun duniya ta kwadaitarwa akan kadaita amana riko kadan da duniya kaka nemi tara ta da yawa ta magana kuma fadala ta talauci shi ma da fadalar shi ya wadda Allah ya ga wata hikima duk da bayani ya gabata imam ahmad iya magana zuhud kala-kala ne akwai kala uku akwai barin haram shi ma ana kiran shi zuhud ya mai suna zuhud al'awam barin haram akwai tarkul fudul min halal abinda ya huce gashi abin duk da halaka ne amma baka san tarawa akwai kuma barin zuhudin barin duk abin zai sakal daga daga barin hanyar Allah ka bar shi yake zuhudu shi an ce zuhudu ba ana nihin bane ba ka haramta halal ka ci haramci kai baka cin shinkafa baka cin nama wasan madara kullun sai garin rogo sai haka bane ba eh ba shi bane zuhudu ba hana haramta a'a guje ma abin da zai shigartar da kai da ce duk abin da zai zama to kenan zai raba ka da fadala ko da lahira abin da bai amfani a lahira kuma duniya ba na abu amma ce ba wani zuhudu irin wani wanda suke ɗauka irin ta sufaye a ce shi bai arme bai cin da mai daɗi bai shan kaza nan sallallahu alaihi shi ne kowa zuhudu ma mata tara gare shi daga su bar duniya kuma za a kawo mai shi ya ɗauki karfata ya ja ya cara ya yanka ya ci eh annabi sallallahu alaihi ya ci daɗi ya more kuma shine ko tsoron Allah kidan ba tsoron Allah baka ce baka cin dadi kai baka shan kullun he kwaki haka wai aka tausu su ba horo goyi a wannan abin da ake bana kadda duniyar ta zama a ranka shine aka ce ga ta a hannunka amma ba ta shigaltar da kai ba sai ta misali ce misali a cikin misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai abadun nas abin annabcin wani bautar Allah cikin mutane annabi ke bayani ya ce annabi Dawud haka annabi ce abin nas duk duniya ba wanda ya kowa bauta kamar annabi Dawud amma a annabawa ya kai shi in ba dan ba dan musulman ko amma karanti labarin su ga bautar Allah ayi sallah ayi azumi annabi Dawud annabi Dawud ko ka kenan dukiya ga tana amma ba ita bace ba ta ba ta ki mana ba ta kila sai ta ta amdala sun mulki dune gashi ga dan Suleiman amma karanta ga wasu kenan ba dukiya bace ba ko mulka dukiya zai sa a ce ba kar ta zama a zuciyarka dukiyar ka ta ce kullum hadafin kullum ta bace kullum shi kenan matsala kullum babu ta matsala ita ce kullum rayuwarka amma kar ta shi hankalinka kada duniya ta shagaltar da kai abin da yake lahira magana kenan shi ne zuwa ma'ana ne ba gora duniya kamar ta gaba da gora za ta iya zawa baka ce ta zo ba duniya ko zan sa annabi dawud sa annabi sallama aka Allah ba zai ta a taka cike nan kan mutum ya hujja da neman kuɗi ko dukiya akan barin duniya akan wai kai baka cin da mai shirka a ba haka bane ba ka yi tsoron Allah Allah ya halamta ya halatta ya haramta ya dokoki ka bin dokokin nashi halak ka halatta haram ka haramta kuma kai zama ta wannan abin a ranka yake shi ne maka babban matsala ta zama to a zuciyarka a ta gata a hannunsu amma ba ta kan zuciyarsu shi ne maka ta masu zuwa masu tsoron Allah to yanzu dai wannan wannan wannan babe dai kamar da ya saba Imam An-Nawawi rahimahullah yace qala Allah ta'ala innama masalul hayati dunya كما إن أنزلناه من السماء فقتلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حسيدا كأن لم تغرب بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون Allah ke ba yake ga hasale mana matsayin duniya ga ta duniya ga duniya ta ku innama matsalar hayatun duniya kun ga misalin matsayin rayuwar duniya gashi kama in an zanna mina sama kama yadda ka san kaga no no no su muka damana damana ku gani yadda ka san ana sauko da ruwa daga sama fa qatalata bihi nabatul ard ruwa zai game da wani iri tsuro na cikin kasa wannan iri in tsoro na cikin ƙasa mimma ya akulu nasu wal an'am wani ciyawa ce ta dabbobi wani kuma abincin mutane ne wani abin a ƙasa yake wani gamin shifka za a yi shi dai ruwa sauka daga sama ya gamu da tsoro na cikin ƙasa hatta idan aka ta arda zukhrufa wa zayyana ƙasa an yi ruwa ƙasa ta bushe an yi ruwa an shibka ba shibka ba da inda aka yi ruwa ne kwana biyu za ka tsuro ya hutu ƙasa ja ko masara tana kaɗawa sai ka ga ta ɗauki tsanwa ta ɗauki wani ƙawa wa zai ta yi ƙawarta ta ɗauki ƙawarta abin tsanwa shar ka ga iri iri iri iri abin sha'awa na shiga da shiga daji ko gona wannan haka ne in kara ne ya kama ya yi dusa gujiya ta hure komai wakiya ga sai dai abin sha'awa wa zanna aluwa annahum qadiruna alaiha aka wannan gona masu gona ta kama komi ake ta yabanya suna ga kurin ba abin da sarakun shi girma kurin za a fara kala eh za a fara kala ko za a fara tono ko za a fara kala ko za a cire gujiya ko kaza ana kurin abin ba zuba abin da ya saura sai kun shi girma kurin ana cikin wannan hali kwaram ataha amruna laylan aw nahara sai ga wata wata musiba da Allah ta zo wata jawra ko wani bala'i ko yanzu dare daya dare ko rana kurin fajana hasidan za a girbi wannan gaba daya ta kone ko ta lalace gaba daya ka alamta ga bilam kaman je ba ta bace ba kaman ai je babu wannan gone nawa kai na bala'in wannan to nan ma'ana wai duniya haka take shine yana ga Abdul Khaliq ne wanda yake kawo wannan na ya kuwa ya kawo misalin duniya a yau in ka diba wani misali Allah ke badawa ka diba duniya iya ɗaukar a yau da duniya ta kai ɗan adam duk wata kawa da yau da kasan kana labarin da a yanzu inda aka kawata duniya da ababen ado iri iri gine gine abin ado iri abin ta kai yanzu duniya ce ita yanzu an waye gari mutane ce balle irin masu mulkin duniya suna ga kamar duniya duka kamar ta ce ba gaba daya kamar su wasu kamar kafin duniya duka hannu da wadda yake zana ji bani wawan trump abin da ke waje ta kamar duniya kamar shi ke duniya gaba daya idan ke magana wanda ake bai shura ake shura shi mutane suka tsoron shi kamar duniya shi zai jin duniya gaba daya ya ji komai gaba hannun shi ba ka gaji ba haka ce alfahari haka ce a zuciyar shi daga duniya gaba daya har europe ba mu talakawa afirka ba har europe ce ko su ke barazana su ba mu ba talaka europe ke barazana su trump europe ke barazana shi ne maitar kuram ta abin da ya kiso za a yi a takaice da kenan wannan matsayin duniya haka za ta zamanto kenan sai an waga dan adam iya ga komi shi ke ta yi abu haka Allah ka kiyama tabbas kuma da wancan yau da kullum na magana yanda ka san kenan ana ruwa a yi shimka shi zai kamun aya ta gaba duka misalin ba mana kiyama ba ko ta musiba haka duniya take ayoyi za mu kanta ayoyi na gaba insha Allah yanzu ya gaya mana cewa ga matsayin rayuwar duniya kamar ruwa aka sabkar daga sama ruwa ya gamu da tsiro na cikin ƙasa abincin dabbobi da na mutane sai da ƙasa ta kama kawa ta ado ado suna ga kun hegir ba ya saura Allah ya kawo ta musiba dare ko rana fajana hasidan kallam ta bil ams a girbi wannan gonar gaba ta lalace kaman je babu ita Allah ce kazalika nufasil ayatul qawmi tafakkarun haka muke ayoyi muke ayoyi daki daki danwa ga mutane masu masu lisayi masu tunani Allah sama a cikin su wata aya Allah ya ce wadarib lahum masal alhayati dunya kama in anzalna min as-sama faqatalat bihi nabatul ard فأحسبها حشيما تدروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah ce buga musu misalin wajen lamulan matalata ka buga musu misalin rayuwar duniya ga matsala duniya wa yanda kace kama'in anzalnahu min sama yanda kasan ana ruwa a sabko da ruwa daga sama fa khatalata bihi nabatul ard ruwa zai gamu da tsuro na cikin ƙasa idan suka haɗu kowa san dai kamar aka za ka bayani ba baya ƙasa ta ɗauki ƙawa ta yi ado abin sha'awa fa asba hashiman wannan karmamin kuna kallo ku je gona ku dawo a gyara ai wane ne ya waye gari in ka koma yau in ka koma yanzu bayan gari gari nan da wata ɗaya wata biya gona take ya daji yake tsanwa shar abin sha'awa yanzu koma gona ku ga abin take ciki wani abu ne da kullum shekara shekara kana wani abu ne Allah ya baka misali abin da kana kallo da idanka ayi kaman yau za a yi ruwa ayi shibka a gyara ayi noma ayi kana kallo kwana biyu an koma babu na yan wace maganar rayuwar duniya gaba daya haka take za a waye gari wannan wannan kawa fa asba hashiman tadruhu riya wannan abin sha'awa abin burgewa za a waye gari iska tana kada wannan kasa tana kada ta da kalmamun da komai sun bushe kramun ya bushe iska tana kada shi kashi kamar taɓa yin shi ba to yadda ka san kama an ci kasuwa an watse wata duniya ya labari haka za ta mutu wata kama taɓa yi ba wata ya labari ko an ƙadi na an je an ci kasuwa an yi gari kaza an yi na kaza an yi kaza an yi mulki kaza haka wata nan ka zo ko ya labari an ƙari shi ne malamin takari ba nan an alabuga misali ya ce ana magana ƙasa haka take kai ma haka kake kana tashi dan matashi yadda shirga take kama kake he an daga eh he an tada a hara zama ana tangal tangal ana haɗu ana bingirewa an kwan biyu a hara tashi ana tashi ana komawa ana a hara tahiya ana nan ka ji ka fara kai da kawowa kana zuba da gudu a cikin gida ka bara ka hado gab lahiya lau ka zuba da gudu ka ja birki ko mu gudu ka ja birki ka tsaya kan mota ka ja birki ta ka tsaya kwana biyu ana nan ana nan sai ka ga wannan fa wata ran tashin ma an dage ana ci a wani tsohon ciwo ne kaza nan kaza kaza ne ina ga dan uwa cikin yan uwa ne cikin magini ne cikin abokan tahiya ne yace ya saba magini ne yace in ya kare gini daga soro sai duro bai da makwaranga ya ce an kwan birin nan ya manta jina bai koran nan kurin da aka kare ba ya duro ba a na ya da tara shi ya da kama shi zama ceto ce ya manta ashe ba da bace kuma da shi ke ta kwa aka duka ba an kwan bi kenan ko to haka mutum yake ana nan tashi da kyal kana kana kana tahiyya akai sanda sanda kawa uku akai haka take da kanka aka baka huta ba abin zaka yi yanda ka zo haka zaka koma yanda ka zo ya daga ka haka aka baka baka mutu ba haka zaka ya daga ka to haka mutum yake kin duniya haka take kai ma haka ki kana burge kana sha'awa a wani gari ka tankware fata ta to muke haka take rayuwar shine kenan da ke alaga wannan ita ce rayuwar duniya misalin ta kenan kenan da wata rahi labari kai ma wata rahi labari haka mu wata rahi labari tabbas Allah ce da wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai cikakken iko ne akan komai sai Allah ke cewa almalu wal banun zinatul hayatid dunya kun ga dukiya da yaya kawace ta rayuwar duniya tana burge mutum ka mallaki dukiya ko ka mallaki ɗaya abu ne wanda adam ke so tunan cewa ɗabi'ar ɗan adam iya son morewa da wani abu wama ba dan ba cewa bakin dukiya duniya ko iya duniya a duniya kai bane ba ga mai imani dukiya wani makami ce shi ba na lahira haka ɗiya ka musu tarbiyya islamiyya kasa ma sababi kai ka sa su hanya tsira kai ma ka tsira da jin tarbiyyarsu ko sakamakon abin da kana alheri kana kama shi duka wannan dukiya da diya a wajen mai imani jari ne yanda mutum zai shiga aljanna da ilimi da wani bauta haka mutum zai shiga aljanna da dukiya ta halak amma halak eh halak annabi sallallahu alaihi iya cewa man tasdaka sai musulmi ita man tasaddaqa bi idli tamratin min kasabin tayyib فانا يتقبلها فينميها كما كما ينمي احدكم فلوه idan kai sadaka yace yace min kasabin tayyib an kai sadaka da ai amma ta min kasabin tayyib daidai ka bada rabin dabino in dai ne ma halaka ne Allah zai karɓi rabin dabino naka Allah ya girma shi dabino rabin dabino ne ko rabin dabino kai amma Allah zai maida shi kaman girman dutsen Uhud karami ne kadan ka bada in dai halaka ne Allah ba ruwan shi da haram yawan haram in dai halaka bada to duk kadan kin dai halaka in dai kadan halaka Allah ce dan ta min kasabin tayyib in la tayyib la qabil la tayyib Allah Allah bai karba mai tsari mar tsarki Allah bai tsarki ne bai karba sai tsari mai tsarki kenan in dai halaka bada ana Allah da wannan amsaka taka rabin rabin dabino ta koma kaman dutsi akan akan mizani kenan halak Allah ke karba Allah bai karban haram baka zuwa ka saci kudin mutane baka dangwarin mutane ko ka ci kudi da ruwa ka je ka yi masallaci ko ka yi makaranta ka yi tsaman samun lada Allah Allah bai baka lada kan shi Allah bai ba da lada na haram Allah bai karba haram na la tayyib la kabu la tayyiban Allah tsakake bai karba abin tsarki wannan kasan da kan kama ka baka kawala da yau kuma zo su kwasa su kwasa su suna masallatai suna makarantu wannan ba bai hudda ka a wajen Allah kenan dukiya da iya kawa ce ta duniya sai ke cewa wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala naji baqiyatu salihat sai kawo eh subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha akbar wannan bata bata tana ciki amma nan me ya ajumlace kalmar ta wannan wadi duk abin da yake na kwarai mai wanzuwa kenan abin da zaka yi dan lahira abin zaka nemi lada a wajen Allah shine khair kenan abin da ya kamata kenan wannan duniya ga matsayinta wucewa take ta kare kai mai imani kai kokarin neman abu nagari mai wanzuwa magana kenan kai kokarin neman yake bakatar abu mai wanzuwa nagari kai abin da zaka yi ka samu sakamakon lada amma an ba in bai ka samu in bai ballahi da bace ba kare zai sai ce bai ce bai ga matsayin duniya mai gushewa yace maka albaqatu saliyat albaqiyatu saliyat shine ita khairun ita ce mahi alkhairi kenan abin da kamata ka nema shine abin da ya dacewa ka nema albaqiyatu saliyat ita ce khairun inda rabbika kenan ka nemi abin da zai wanzu a wajen ubangijinka shine mahi alkhairi gare ka kuma wa khairun amala shine heye gurin ya zama to gurin da kake gurin a rayuwarka ka zama to kana mai gurin samun abin da zai wanze maka hawa da ba mutuwa kenan na shine kiran da aka yi Allah ga matsayin duniya gata nake ruwa a yi shibka a yi tsoro a yi waye ya kare ya watsa ya kare wata an kare ya cika su an watse haka duniya ta wuce gaba ko ma me ya wuce amma abin da kai na kare nagari wanda kai dan Allah mai zuwa lahira zikiri ne duk wata ibada na kware dai iya cikin bakin salat to kenan kai ka zaman to ka hihita abu mai wanzuwa na gari shi mai alkhairin da kamata ka nema gurin ka zaman to hiyayyen gurin ka neman abu mai wanzuwa hal abada Allah samu cikin masu neman shirin lahira magana kenan kura kenan duniya kata mana shagaltar da kai ta hana ka neman abin da yake gaban ka na'am ina ganin kamata mu tsaya daidai wani ayi Allah kai musu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan uwa mu waye gari da da rasuwa daya cikin malamai na farko da suka yi da'awar sunna Habibu ya kaura na moda iya cikin malamai na farkon wa'azin sunna Niger ko Nigeria kwarai lattije ne wanda ya rayu tun iya kurce shi suke da'awa kuma tsawon zama zamu ce shekara arba'in ana cikin aikin da'awa har yanzu ya aikin da'awa Allah mai cikawa na ga yau da sahi ne sa cikin addu'o'i na Allah maka fallo warham warhamna ba'da Allah maka fallo warham warhamna Allah maka fallo warham wa afa anhu ba ka nuzul wasim da kalau wa kathilu bil ma'a sawal barad Allah cikin gawata mishi sa cikin addu'a da Allah cikin gawata mishi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ghfir warham mawtana Allahumma ghfir warham وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته